الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا تعالى بوديا دي بوغا الله سبحانه وتعالى بسلام أولا يمشي نا لربا هدو جوة الرجب بوديا شعبان كو watan sha'aban hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam a 1432 wanda ya daidai da shi ga watan bakwai na shekara ta 2011 ta miladiya kuma a yau ne muka saba karanta littafinmu na al'arba'in annawawiyya na hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam masu karancin kalmomi amma masu tarin ma'ana wanda al'imamun nawawi ya hada a wani littafi ya albisa a yau cikin ikon allah za mu tafi hadisi na 37 a sauran mu hadisai biyar kenan insha Allah mu gama shi wala Allah sun bayar ramadan za mu iya kammala ga hadisi na 37 shine hadisin Abdullahi dan Abbas radiyallahu anhuma yake magana akan falalar Allah subhanahu wa ta'ala wajen yadda yake karɓar ayyukan bayansa da irin yadda yake ba su sakayya akan ayyukan da suka aikata gwargwadon niyya gwargwadon abin da kuma ya auku daga gare su sai bismillah man قال أبو زكريا يحتمل السلف رحمه الله تعالى ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فيما يغني عن ربه تبارك وتعالى قال ان الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك ومن حق بحسنه فلم يعملها كتب الله عنده حسنه كامله وإن أمر بها فعلها كتبها الله عنده أجلا كتبها الله عنده أجلا فعلا إلى سبعمائة جنس إلى أضعاف كثيرة وإن أمر بسيئة ولم يعملها كتبها الله عنده حسنة سريعة وإن أمر بها فعلها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما اتفاق kamar da muka ji wannan hadisi na abdullahi ibn sabrul umma a ɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun yi magana a kansa da shi da mahaifinsa a wasu munasabatin ba bukatar shi ne magana akan kasancewar mashhuri ne a رضي الله عنهما يتي عن رسول الله لمن الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى cikin abin da yake ruwaitowa shiwa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an rabbihi daga ubangijinsa tabaraka wa ta'ala wannan uslubi shine uslubin da muka saba ji ma'ana hanyar riwayar da aka saba ce ma hadisi kudusi in aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito daga Allah to malamai in suka fito wannan suna nufin wato hadisi ne kudusi maganar ta Allah ce a lafazin ta da ma'anarta annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa amma ba a cikin alqur'ani ba ina da mun tattauna akan wannan da maganganun malamai akan me ake cima hadisi kudusi yawa hadisi kudusi da take shine hadisin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kai tar Allah wadda ba cikin alqur'ani ba yawa Allah bai nufin ta shiga cikin alqur'ani ba amma dai maganar Allah ce kuma kuma dama akwai insa dama mun wuce wasu ma daga cikin wannan littafi din to a wani hadina cewa kala cewa Allah madauki ya ce ko annabi sallallahu alaihi wa sallama yana hakaito maganar cewa inna Allah azza wa jalla Allah subhanahu wa ta'ala kitabal hasanati was sayyiati ya rubuta kyawawan ayyuka da kuma munanan ayyuka za mu ji me ake nufi ثم بين ذلك sannan sai bayyana wannan diki diki faman hamma bi hasanatin na duk mutumin da ya kusa bura zai aikata wani aikin kirki falam ya'malha bi aikata shi fa Allahu indahu hasanatan kamilatan Allah zai rubuta masa wato cikin da guda daya a wurinsa ya ce indahu a wurin Allah maɗaukaki ma'ana zai kiyaye shi yadda kamar kamar da zamu zo mu ji in hamma biha in kuma yi niyyar ya zabura ya yi nufin zai aikata wannan kyakkyawan aikin fa'amila ha kuma sai ya aikata shi Allahu indahu ashra hasanatin Allah zai rubuta masa shi a matsayin lada goma ko kyawawan aiki goma ila sab'imi'ati da'fin har zuwa ma'ana za a yi ninninkawa za a yi ninninkawa zai iya kaiwa wato ninki ɗari bakwai a idan abu afin kafira kai zuwa ma ninkin ba ninki ba tare da iyakancewa ba nan za mu zo mu ji mai malamai suke ma suke bayyana akan mai annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi ne Allah shi yake anan wa in amma bi sayyi'atin in kuma mutum ya yi niyyar ya zabura zai aikata ya yi kudurin ya yanke a zuci cewa zai aikata wani mummunan aiki lam ya amal ha sai bai aikata wannan mummunan aiki ba Allahu in Allahu indahu hasanatan kamilatan to Allah zai rubuta masa wannan abun a wurin su shi ma cikakken wato kyakkyawan aiki guda ɗaya in hamdiha in ku ya niyya kudurin wannan mummunan aiki ya yanke cewa zai aikata ya nufi haka fa amila ha kuma ya aikata mummunan aikin nan Allahu Allah zai rubuta masa a matsayin sayyi'atan wahidatan wato laifi ko wato alhaki guda ɗaya wannan hadisi rawahu bukhari wa muslim fi sahihaihima sun ruwaito wannan litta wannan hadisi cikin littattafansu wato sahih al-bukhari da kuma sahih muslim in hadha al-lafzi kowane daga cikin su da wannan lafazin ke ruwaito shi akwai tsarin bayanin da malam nawawi ko masu masu bugun sun kawo shi inda yake cewa fanzur ya akhi wasaka Allahu wa iya wa fadana Allah wa iyyaka ila azimi lutfillahi ta'ala wa ta'ammal hadhihi al-alfaz bugun abin da muka sani na arba'in da nawawiya duk akwai wannan tsarin a wannan hadisin illa dai a wannan bugun da ke hannunmu mu sa shi da haka ko har yake cewa qauluhu indahu fadin sa da yace indahu Allah madaukaki zai rubuta shi a wurin sa ishara ila li'tina'i biha yana nuni ne zuwa ga cewa lalle Allah zai kula da wannan ladi ba cewa akai kawai za a rubuta shi ba a'a za a rubuta a wurin Allah ma'ana akwai kulawa ta musamman da aka aje wannan abu a wa qawluhu fadin su kulli kamilatan ikili ta'kid bi li'tina'i biha wannan ne shi ma domin kafawa da kuma tsananin kulawa da wannan aikin alheri din qala fi sayyi'ati allati kuma biha thumma tarakaha dangane mummunan aikin da mutum yayi niyya sannan ya bari sai ki kashi da Allahu indahu hasanatan kamila shi ma za a rubuta masa kyakkyawan aiki a wurin Allah cikakke yake ko a cikin ha kamila sai ya tuka shi na ya karfafe shi a cikin sa kamila wannan ne yana cikin abin da al-Imam an-Nawawi da ambata a dan ta'aliqin da yayi kuma dama mun san yana da sharhi shi ma ga wannan littafi yana nan a cikin hannunmu shine littafi da ko sharhi da malamin da ya tara wannan littafin gabatarwa kafin ya kawo na ibnu da ibnu da kai sai kuma ya kawo na ashiful usaimin wato shirye guda uku muke da shi a cikin wannan littafi guda ɗaya kuma ko ba kan hadisi din a fadin sa da yace inna allaha yusibbu al-hasanati wa sayyi'at Allah madaukaki ya rubuta kyawawan aiki da munana me ake nufi da wannan kuma malamin su ake nufi wato ya rubuta aikata aiki ya kuma rubuta ladin da za a baiwa aiki duk aiki da ake aikata shi da wani aikin ya aikata Allah subhanahu wa ta'ala ma ya riga ya rubuta can abdul mahfuzi cewa wane dan wane a rana kaza a lokaci kaza zai aikata kaza an aiki rubuta wannan aiki din zai aikata sannan rubuta ladan da za a bashi shi ma wato akan wannan aiki shine malamai suka ce abin da ake nufi wato rubuta aikin da kuma sawabin aikin a cikin lauhul mahfuz amma a wannan hadisin malamai suka ce wanda aka fi nasu kansu sosai ake nufi shine ladan ayyuka ce mun kuma hadisin yana nuna magana ne akan irin ladan da za a ba su in kayi aiki in kayi niyya niyyar ci da aikin ko kuma kai niyya niyyar ta saba da wannan aiki din a don fahimtar wannan hadisi a wani hadisi da yake da'ifi ne al-jabbar ya ruwaito shi yana na cikin cikin wannan littafin da ke ganin mu a daga ƙarshe shafi na 236 ai ya ce وروى البزار في مسنده أنه صلى الله عليه وسلم قال الإمام البزار يروي ألف مسند سوى عن النبي صلى الله عليه وسلم ياتي الأعمال سبعة sun ayyuka guda bakwai ne aiki za ka iya kasa shi shi dangane da alaƙa da niyya da kuma an aikata shi ba aikata ba ya ce amalani mujibani wa amalani wahidun bi wahidin wa amalun alhasanatu fihi bi ashara wa amalun alhasanatu fihi bi sab'imi'ati zaitun kun ga wani shi littafin nake karanta yawwa yace wa amalun la yuhsa la yuhsi thawabahu illa Allah ta'ala ayyuka kashi bakwai ne ayyuka guda biyu anan zai bayyana mana wannan guda bakwai din yace guda biyu daga cikin su masu wajibtawa ne suna wajibta wani abu ya auku guda biyu idan mutum ya yi su za a ba shi sakamakon da mana shi sa ce wahidin bai wahidin ɗaya a maka alhaji ɗaya ko alhaji ɗaya mun je aiki ne muka yi yanzu mun za mu ce ba biyu ba ko yawwa akwai aiki zance kuma an gaya mana guda hudu yanzu biyu masu wajabta wani abu ya auku wanda zai zo gaya mana a nan zai ji ne ake nufi biyu kuma suna da sakamakon in kai ɗaya a baka in kai biyu a baka biyu wannan hana shi ne ma'anan wahidin bi wahidin yau sai kuma yace amalun wani aikin shi kuma alhasanatu fihi bi ashr wannan jumlar mu karanta ta da kamata kada wani yace wa amalul hasanati fihi bi ashr ba ibafa bane wa amalun awwa wani aikin shi kuma wannan zaka ce mubtada ne amma ya zo na kira ka'idar larabci ba a mubtada da na kira sai da wani uzuri yawwa uzurin idan ya zama an siffanta shi ɗaya daga cikin uzurin da suke da shi ne idan an siffanta shi wannan mubtada da siffanta shi sai aka ce amalun alhasanatu fihi bi ashar wanda yake siffanta shi ne wannan jumla wato kyakkyawan aiki a cikin irin wannan aikin shine za a ba da guda goma an fi wannan hmm an fahimta ba wannan shine na nawa a cikin bakwai na biyar yawwa guda biyu a guda hudu na farko biyun farko suna wajibta wani abu ya auku za mu ji menene shi biyu na biyu kuma su kuma kowanne idan kai ɗaya a baka lada ɗaya in abin da ne in kuma alhaki ne a baka alhaki ɗaya hudu kenan na biyar shine wani aikin idan ka yi shi shi kuma za a baka kyakkyawan aiki da za a baka lada shi kuma guda goma ma'amalun wani aikin kuma alhasanatu fihi bi sab'i mi'ati dhaifin idan ka yi shi za a baka lada guda ɗari bakwai an kuma a linka maka ɗari bakwai mun ji gidan ku da kuma kuma sai ce wa amalun la yuhsi sawabahu illa Allah ta'ala wani aikin shi kuma babu mai kididdige maka ladin su ce Allah kun fahimci wannan in ka koma ka karanta wannan hadisin sai shi aka fara maka wannan ne bayanin فأما العملان الموجبان أما أيك بيرفقوا لسكي وجه السوا شيني فرقوا شيني الكفر wal iman shine kafirci da imani al imanu yujibu al jannata shi imani yana wajabtar da shiga aljanna ko in mutum ya mutu da imani to zai shiga aljanna yawwa wal kufru yujibu an nas kafirci yana wajibtar da shiga wuta kun ga wannan halali mujiba ne na farko kenan mun ga sai wa amma al-amali ladani huma wahidun bi wahidin amma ayyuka biyun nan waɗanda in kai daya baka kafa daya sai ce man hamma to nan yana da alaka ne da hammi yace faman hamma bi hasanatin shine mutum da kudurin ya niyyar zai aikata wani aikin alheri ولم يعملها كتبها سنتين Allah zai rubuta masa da daɗe kuma shi ake nufi da wahidin bi wahidin yawa niyya ɗaya kai da ɗaya aka maka mun ji wannan su biyu ne kuma ɗaya sannan sai kuma wa mun amil sayyi'atan wanda kuma ya aikata nan ba hammi ba aikatawar yawa mutumin da ya aikata mummunan aiki Allahu alaihi sayyi'atan wahida Allah zai rubuta masa zunubi ɗaya la ilaha illallah wajen mai rahman za mu ji asalin waɗannan ba dalili nan ya kawo mana sai ya ce ba ammal amalu ladhi nan kuskure ne ba wa ammal ilmu ba wa ammal amalu ne zai mutu shagun ku wa ammal ilmu ajara wa ammal amalu ladhi bi ashri hasanati amma aiki da ake yi mutum lalai koma a kai to shine wa amalu hasanati shine aikin da wato shine amma da mutum ya aiki aiki na kirki da shi ne suka fi ladana da goma duk aikin alherin da ka aikata a musulunci in kai guda ɗaya to za a ba ka lada goma wannan kalmar ta lada an faɗa ta lada lada an faɗa mu fahimce ta wani abu ne da zai suranta maka ce na ladan Allah shine da kaza da kaza da kaza ba su ne ta aka cewa lada guda ɗaya ya fi duniya da abin da ke cikinta ki tuno duniyan nan ki ta bidan badama a kanta ai rikici a kanta ai fita a kanta ai juna a kanta ɗayan da aiki da za ka yi guda ɗaya a rubuta maka lada goma kowane lada guda ɗaya ya fi duniyan nan da abin da ke fi Allah ne rahama so yace dalilin wannan me hudda akan wannan abu magana ta aqida za ka faɗa ya zama kana da dalili me dalili Allah ya ce li qawlihi ta'ala da faɗi Allah madaukaki man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha duk wanda yazo da wani alhasana hasana shine ke kawo aiki daya yawa kuma Allah sun bashi da falahu ashru amsalha za a bashi goma kusan cikin wannan ma'ana irin ladin da ake bewa mai azumi to idan kai azumi sai a baka irinsa har guda goma irin ladan da ake biyo mai sadaka shi fa ladan ba iri ɗaya bane sai ka ɗauki cewa ladan wani abu ne guda ɗaya a cikin wata kasar da kuma ke a baka kowanne aiki matsayin sabon Allah daban yake yawwa kowanne aiki irin ladan da ake samu a wurin in ladan sadaka darajar sabon azumi darajar sabon shi aljanna sai aka kafa ƙofofi ta ƙofofi bakwai ƙofofi ta nan an ware akwai wasu ƙofofin da mai shiga aljanna cikin su sai wanda aikin da aka ware masu shiga ta wannan ƙofofi ai mun san wannan ko a bakin azumi a kuma sunan da arrayyan ko yawa makamancin wannan da a shi ba wai wani abu ne irin dukule dukule kamar su ce naira ɗaya ɗaya jikiri ɗaya ce kowanne aikin irin ladan da ake bashi da bu to idan ka yi wanda ake bayarwa din guda ɗin sai a ninka maka shi goma Allahu akbar shi wa amal amalu allazi sab'u mi'ati dhaifi amma aikin da ake taka shi da to ninki 700 yace amul jihadi shine yace dukkan jihadi za a tafi jihadi ana neman taimako sai mu kawo addinin Allah da kuma ku kawo wani abu wannan ina ne suke fi sabilillah wanda za a yi fi sabilillah duk su addinin Allah subhanahu wa ta'ala wannan dalilin da alqur'ani shine ne Allah madauki ya faɗa misalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama sari habatin amrat سنابل في كل سنبلة مئة حبة الله يضاعف لمن يشاء تعرفوا شيخا نن شيخا كما في حديث سنابل kamar kwaya ce aka shuka ta sai ta tsirar da sumbula sanabil jam'in sumbula ɗaya ne ne sumbula zangarniya daga zangarniya zangarniya ko yawwa zangarniya guda ɗaya a ce kowace akwai kwaya-kwaya ɗari a ciki sai aka fi da taba a sanabi kuma aka fi da zangarniya guda ɗaya an samu nawa kenan ɗari bakwai to shi ne duk mutumin da aka ce ga aikin addinin Allah sawa'un na yaƙi ne ko ba na yaƙi ba har malamai suka ce abin ake nufi duk abin da zai ɗaukaka addinin Allah ko harkar ilimi ce a gyara ta ko harkar abin da zai ɗaukaka addinin musulunci ginin masallaci ginin makarantar da za a ilmantar da mutane duk wannan yana cikin shi sabilillahi kamar yadda ya halatta cikin da kuɗi a bayar lokacin jihadi su kai kama yawa jiba da cikin a bayar wajen gina makaranta da za a ilmantar da mutane domin shine ne da jira da mutane su san Allah su kowane ɓangare. to wannan idan mutum ya yi duk abin da ka bayar wajen addinin Allah kana da wato kamar wannan sun ba sun aninka maka wato guda uku da ke nan guda ɗari bakwai ku fahimta yake sun ma za ka ba a ne yake sun ma zakar Allah subhanahu wa ta'ala annahu yudha'ifu liman yasha ziyadatan ala zalika bayan ya ce kamar tabbatin an batar a kanabi fi kulli sumbulatin mi'atu habba sai kuma yake ne sai ce wallahu yudha'ifu amma sai ce liman ya sha'u ashe kenan akwai wanda ya kaladan zai fi wannan guda ɗari bakwai din ma kenan zai zama babu ma mai iya lissafa shi sai Allah subhanahu wa ta'ala to wannan mun kula shine yake na bakwai anan mun fahimci duk abubuwan sun fito ayyuka guda bakwai to mu bar su iya nan mu koma cikin hadisin mu saboda ma shi ke so mu fahimta sanan a ko da ke akwai inda yake cewa wa in taku hasanatun yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima wannan cikin suratul nisa Allah madaukakin da in ku mutum ya aikata aiki Allah madaukakin zai ninka shi da ce da goma ɗari bakwai cewa zai ninka shi yawwa wa yu na a yudha'ifuha zan yudha'afu in aka yi ta hakkin zai iya yadda Allah ya so wannan ita ce a fahimci da Allah ma'ana zai ninka don aka ce ya ninka ba iya biyu bane ayyukan alheri a yanzu qur'ani ya nuna mana Allah ya ce cewa da a biyu sanati abu ashru amsalha da sai kenan babu wani aiki da za a musulunci a ninka ma iya biyu kun shi wannan yawa don haka daga goma yake farawa sai ya zama goma in kuma yana da wani niza ta musamman wajen kafa addini ne sai zama ɗari bakwai yawa kuma Allah ya so sai ya sa shi ma ya zama fiye da haka me ke sa a samu wannan bambancin za mu zo mu ji yawa yana nan ina cikin abin da mu ji wannan hadisi mu koma farko malamai suna kafa hujja ga wannan hadisi kan cewa mala'iku biyu suke rubuta aikin bawa kowanne mutum aikin da ya ga ana rubuta ba na alheri da na sharri malamai suka ce wannan hadisin ya nuna mana a ce kenan mala'ikun nan Allah na ba su damar su ji abin da ke cikin zuciyar ɗan adam hadisin bai magana a kan iya aikin da ka aikata na zahiri ba an yi magana a kan abin da ka rubuta za ka yi sai ka fasa da kai ko kuma baka san ba kuma su ne masu rubutawa a ce kenan suna ganin abin da ke yawo a zuciyar kowa mutum yawa a nan har malam ibn da ke kal'id sun littafin da ke hannunmu ya na kasu mana maganar tabari al'imamu tabari muhammad ibn jarir ibn yazid ibn ghalib tabari ya rasu hijira annabi sallallahu alaihi wasallam tana ɗari uku da goma daidai shine shugaban malaman tafsiri na duniya yawa littafin sanar zaka iya cewa haka kasancewar shine mafi girman littafin tafsirin da muke da shi da kuma tarin ilimi musamman a tafsiri bil ma'asur kana neman tafsirin da aka rawaito daga sahabbai shi tafsirin sa shine tafsirin tabari kana so ka san wata aya me ibn abbas yake akan ayan nan ba inda za ka je da ni to to al-imam al-qurtubi yana faɗi yake cewa wa fi hadha al-hadisi tafhihu maqalati man qala a wannan hadisin in ka karanta shi ka fahimci shi akwai cewa maganar wanda ya ce ga maganar nan zai kawo wannan magana gaskiya ce ba na akwai tabbatar da gaskiyar maganar malaman da suke cewa innal hadisa mala'iku masu kiyaye mutane ayyukansu taktubu ma yahummu bihi al-abdu suka rubuta abin da bawa yake yunkurin zai aikata ko bai aikata ba sanatu ya ake ba ya hummu ba ya himmu kyau min hamma ya himmu ne min hammatin aw sayyi'atin wa ta'lamu i'tiqaduhu li zalika kuma sun san kudurcewar da yayi dangane da wannan abu kan kuma magana da malamin ki fada ma'ana akwai malaman da suke cewa mala'iku masu rubuta mana ayyukan mu sun san abin da ke yawo a zuciyarmu Akabar ya ce wannan hadisin yana gaskata maganarsu cewa magana da ya ce mala'iku suna sanin abin da ke na hammi domin hammi a zuci yake bai fi kowace ba na da mun sani ake nufi da hammi domin sun ce abin da ke nufi da hammi shi ne al'iradatu wal qasdu aljazim cewa irada nufi da kuduri yankacce cewa da ake abu kaza shi ake nufi da hammi yana da saɓani da khafaratul qalbi abin da bukari da kusa karatun abin shine abin da ke zuwa zuciya da kawai zo ya fita tunanin zuci yawwa tunanin zuci dama ai annabi sallallahu alaihi ya gaya mana hadisi cewa inna Allah tajawaza an ummati ma tahaddathat bihi anfusaha ko kuma sukriha alaihi umma nafsi da abi Allah uki ya yafe wa al'umma ta abubuwa uku zancen zuci da abin mantuwa da kuma abin da ake cina sarkun a kai a wani lokacin da kuma alkhata kuskure mana idan mutum ya yi abu ya kuskure Allah ya kama shi da kuskure kuskure a kuskure ne ko ko a junan mu in aka ce wannan kuskure ne aka aiki shi ne sa kyalin mutum yawa sai dai idan akwai wani abu na dukiya kuma mutum ba zai haƙura akan su ba shi ne wannan kuma ya danganci abin da ya ɗauka na mataki sannan abin da mutum yake yawo a zuciyarsa ka yi tunanin ka yi tunanin kaza amma ba ka yanke abu ɗaya ba ai kowa ka samu zuciyarsa yana da wani abu da yake tunani a kai ko da Allah ko in yi kaza ne ko ma in je wuri kaza ne in yi aika in aika kaza irin waɗannan ba sa cikin abin da ake kama mutum da laifin su sunan su tsara su kalbi amma idan ka yanke shawara ka ce bari in tafi wuri kaza in yi kaza kuma ka fara zabura ka miƙe to nan shi ake ce muhammi banci banci tsakanin hammi da zancen zuci yawa to wannan hammi din mala'iku suna rubuta shi dogaran abin da ya zo a wannan hadisi kuma da zamu je a inda suke dauke a buki to malam al-tabari mu karasa magana sai ce wa raddun kuma a wannan hadisin akwai raddi li maqalati man zalama da maganar waɗanda suke rayawa annal hakka cewa mala'iku inma taktubu ma bahara cewa mala'iku kawai suna rubuta abin da ya bayyana ne amalin ardi da ayyukan bawa da ya aikata da hukunsa au sumi'a ko ji daga wurinsa kuma shi bawa idan ya aikata aiki idan ake ji ko dai aka ya aikata aiki ko kuma inda baki ne a ji sunfi haka ne ko wasu malaman sai suka ce ai mala'iku sun masu rubuta aiki ba su san komai ba sai waɗannan abubuwan biyu aikin da ka aikata in duka ne ko tsanta ce ko makamancin wannan to a aikata in sallah ce in sadaka ce in menene duk su su rubuta in kuma magana ce ta baki kalmar alheri mai daɗi kai zikiri la ilaha illallah kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk aikin alheri da kafa kalma mai daɗi ga dan uwanka yabawa Allah da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama duk waɗannan kalmomi duk mala'iku su rubuta sai su rubuta su akwai abin da ya rage da fito shi ne abin da ka kudurta sai yanki shawarar cewa lalle ka je ka yi shi shin mala'ikun sun san wannan kuma su sani ba al-imamu kudiri shine ana yake cewa wannan waɗanda suka ce mala'iku san wannan magana su kuskure ce dogaro da wannan hadisi Bana wannan hadisin ya nuna mana lalle mala'iku suna sanin abin da ke yawo a cikin zuciyar mutane har abin da suka yanke shawarar da su aikata shi ku fahimci shi yanzu to mu koma cikin hadisi har yanzu yake cewa الحسنات السيئات ثم بين ذلك Ahmadu shi ya rubuta wasu abubuwa a nau'il mahfuz kaddara cewa wani zai aikata kaza a bashi lada wani zai aikata kaza za a bashi alhaki sannan sai ya bayyana wannan bayanin wannan din da kinan shine zai an sa maka alamar nutsa guda biyu guda biyu shi nuna cewa bayanin nan zai biyo baya shi ne bayani Allah ya ce domin hadisi ko shi ne karantawa man hamma bi hasanatin duk mutumin da zuciyarsa ta kudurci aiki wani kyakkyawan aiki shi ma nan a malamai suna cewa alhammu nau'un min al-iradati wa iradatu al-hasana ta'a suna magana akan cewa idan mutum ya kudurce abu a zuciya yanke shawarar zai yi shi ana kiransa da'a ko ku sai ya aikata ake kiransa da'a idan mutum ya yanke shawara zai aikata aikin kirki ya gama yankewa babu kokonto ya zabura zai aikata to ko bai aikata ba wannan hammi din irada ce irada kuma malamai ce min al'amali qalbiyya aiki ne daga cikin ayyukan zuciya ayyukan zuciya kuwa irin su tawakkali da kushuɗi da kafiyatullahi da takawa da aina ke kuma dama a zuci tun da irin waɗancan ana lissafa su to wannan shi ma ana lissafa shi akan ji abu ana tun bayan shi kudurin cewa bari kai da Allah to wannan kudurin da kanke zai da Allah san kana shi zai bar ka cikin ka banza ba ka rubuta maka ladan cewa kai niyyar za ka aiki ko ba kai ba akan ji ba shi wannan yawa to shi yasa sai dan mu koma shafi na bidiyo a cikin wannan littafin muke wannan shi da muka ranta yanzu na magana tsari sun shafi na 238 ko ai ya ce wa inna ma ju'ila alhammu bil hasanati hasanatan ai an sanya yunkurin aikata alheri shi ma an sa shi ya zama aikin alheri ne kuma ba mutum lada a kai don me bi anna iradatu alkhairi huwa fi'lul qalbi shi nufin alheri in ya zama a zuciyarka tana da nufin aikin alheri ma shi kansa wannan fi'ilul qalbi ne aikin zuciya ne shi kuma da nafsi bi qasdil qalbi ala zalika domin ita zuciya ta riga ta kudurce cewa za ta yi Allah ku subhanahu wa ta'ala a kowanne abu da muke aikatawa zuciyar ne yake kallo annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadisi Allah la yanzuru ila suwarikum wa ila ajsamikum ولكن ينظر إلى قلوبكم وآمالكم مسلم يروي كل شيء شو أنا ما في بايا كلم أنا نكون بايا قريب abin da yake dubi wajen ba ku sakamako ba wai kan jikinku da wajen da kuka yi da kuka ku ta zahiri ko kuna da ko mummuna ne a'a abin da Allah ke dubawa wajen ba ku sakamako da kuma alaƙa da ku shine zuciyarku a da kuma wato ayyukan da kuke aikatawa a zahiri ban kenan haka kenan a cikin Usman Kala shi da yake san a bashi a yi masa ikhlasi da kuma mutum zai iya aiki a bayyane alhali zuci ba wannan abin ne a zuci ba shi ta yake da hatsari kullum abin da za ka yi to ya zama yana tare da abin da ke cikin zuciyarka zuciyar ta yarda ta aikata wannan abun in ka aikata abin da ke niyya ba shi yasa kake da ladan domin ne niyya rukuni ne a kowane abu idan mutum zai yi idan babu niyya Allah madauki zai karɓe shi kuma koma sai ke cewa a wajen hadisin ba idan wannan sharhi din yace fa in kila idan aka ce kana yalzamu ala hadal qawl an yaktuba liman hamma bi sayyi'ati wa lam ya'malha sayyi'atan kila wani zai ce a in kuka ce haka malamai to ashe nan idan mutum ya yi kudirin aikata mummunan aiki shi ba sai an ba shi zunubi ko bai aikata ba mun bi ai a hankalci mutum zai iya kawo wannan tambayar ko to shi ne malamin ya bada amsa a sai yake cewa bi annal hamma bi shay'i a wannan kai ci gaba da mai tambayar ne yace li annal hamma bi shay'i shi domin ko yunkurin aikin abu amalun min a amalil kalbi aidi sai shi ma aikin zuciya ne in mutum ya yanke sai bari ya je ya sata ko ya je ya zina ya gama yankewa to shin wannan za a rubuta masa alhaki ko za a rubuta masa ba wannan kuma inda mun ce idan ya yi kudurin zai aiki da shi alheri za a rubuta masa ladan sai ne tambayar ya ce ai ya kamata shi ma wannan a rubuta masa alhaki kuma yi wannan shi ne sai malamin ya kawo maganganun da malamai suke yi akan cewa aikin mutum alaƙa sadaniya ta kafi kashi uku kasancewar zaɓin jamin ya kawo nasa kashin yadda kuke mana sun fahimta ya ƙyala na wannan abin da ibn da ya kawo mu je mu ɗauki na usamin saboda mu ji shi mu fahimci shi da kamata fata mu fahimci abu yawa can a ƙarshe mu ji shafi na yau in muna yawo kenan ko ɗari biyu da arba'in da uku ya ce ɗari biyu da arba'in da uku mun gani ko يأتي أن ما وقدمت الأدلة على أن من هم بالسيئة فلم يأملها فإنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام wannan shi nake so mu ji mutumin da ya yi niyyar zai aikata mummunan aiki ya kudurci a zuciyarsa cewa bari ya je ya aikata abu kuma ya yanke shawara a kan kuma amma fa mummuna ne wannan usulin yace halinsa ya kashi kashi uku بسرعة لا مجد القسم الأول كشف يحقه أن يحاول فعلها ويسعى فيه أشياء متن لا يقبل أيك تونم ممونا أيك كما ياي دوينيا معنى يا كاما حنير يا فارا ما مقدم الجيش ولا أبو وانت جيت يا فارا تفيا ولي سبو دزوك تفيا كما يجي سوا سيادي ياي ولكن سيدي كما lam yudrikhu sai bai samu abun ba bai samu abin da zai yi na laifin ba maza yuktabu alaihi wizru sayyi'ati kamilatan to wannan za a rubuta masa zunubin wato laifi da ma'ana za a rubuta masa alhaki guda ɗaya cikakke kamar ya aikata. Ban fito da me ba ba kawaye ba yawa kasawa ya yi bai samu dama ba ne kun ga kenan ashe ana kallon zuciya ne zuciyar na ita Allah matsayin su kallo yawa mun ji hali na farko kenan a cikin tsani kashi na biyu an yi himma biha ya yunkura zai aikata wannan mummunan aikin summa ya azifu anha sannan sai ne ya san kansa da wannan abu ma'ana ya kwata خوفا من الله دون أولى الله سبحانه وتعالى ولكن آه يكفي أنا ثم يعزف عن هذا النسين لا خوفا من الله ما دون أولى الله ولكن لأن نفسه أجل kawai saboda zuciya ta kamaci baya kawai ya ji baya su dan tsoron Allah ba fa hada la yuktabahu la alaihi shi wannan ba za a rubuta masa komai ba la la da ya alhaki kan ji shi wannan abin da ya tafi zai aikata kawai sai ya ji fasa gane gane su fita daga abin ba dan tsoron abu ba to nan anan babu zunubin kuma babu lada a kai Ismu Salif kashi na uku an ya turuka lillahi azza wa jalla shine bayan ya yi kudurin sai ce Allah fa ya hana wannan abu gaskiya ina tsoron abin da Allah zai mun akan wannan abu khawf minhu wa khafiyatan dan tsoron Allah madaukaki yake fara kama jaa fi hadha alhadith to wannan shine wanda ake yi a wannan hadisi din yasubu Allahu sanatin kamilatan Allah zai rubuta masa cikin kun fahimta abin? abin da ke nan sau da yawa da muna karanta hadisi na sai ne tsammanin kawai in mutum ya yi niyyar zai laifi in bai yi ba kawai yana da lafiya yawa to abin yana da bambanci sai idan ka ji tsoron Allah ka fasa shi da Allah shi da don ka ji tsoronsa amma idan ba ka samu dama ba ko kuma kawai ka ji ka kau da kanka wani abu ne ya cutar da kai sai kawai ya kan wani gurin ka fasa tafiya a wurin wannan babu zunubi babu alhaki wannan kuma akwai alhaki to sai wanda kai domin tsoron Allah shi da ka sami wato a kai ya zama wannan to wannan bayanin shine ibnu da ya yi a kan wurin da nake tsallake mu komo amma saboda yayi amfani da nazarin na uslubin malamai ba lalle kowa ya fahimce shi kamar yadda kada usmin ya fito da shi yadda ya kamata ba sai mu bashi haka da ba mun fahimta ai sai yake cewa mu koma asalin hadisi kuma da yake kuma bayyana zalika annabi sallallahu alaihi wasallam bayyana wannan yace faman hamma bi hasanatin wanda ya yi yunkurin aikata aiki alheri kyakkyawan aiki kenan in ya amalha sai bi aikata ba Allahu innahu hasanatan kamilatan to Allah zai rubuta masa wato kyakkyawan aiki ma'ana ladan kyakkyawan aiki wato a kammalalle da sai kuma shi indahu wannan kuma mun ji bayanin nawawi ne ake shi da indahu shi yana nufin kyakkyawar kula da Allah ya cewa ladan wato ba ce kawai an rubuta masa lada ba a cikin an rubuta masa lada cikakke guda daya a wurin Allah a wurin Allah din nan ya nuna Allah ne ke kula da ladan nasa ma ba ba kuma ai da shi ba kuma ba zai kuci ba wannan wa in hamma biha in kuma ya kudirin zai aikata wannan hasanatu din yanzu muna cikin hasana ne amilaha sai ya aikata wannan hasana din kyakkyawan aiki din Allahu indahu ashara hasanatin Allah zai rubuta masa wato ayyuka guda goma ma'ana ladan aiki goma ila sab'i mai ashir da isin zuwa ninki ɗari bakwai ila kafira zuwa ninkin ba ninkin kafin iyaka to wannan na ƙarshen shi malamai suke mana cikin nan guda uku kuma mun ji su mun fita a wancan bayani da muka karanta a farko yawa cewa akwai ayyukan da dadansu yana tsayawa ga aminka maka goma akwai ayyukan da dadansu yana tsayawa ga aminka maka ɗari bakwai akwai ayyukan da ba su da iyaka wajen ninka ba kan fahimci wannan wannan asali wannan magana ce wannan hadisi tana da asali a qur'ani Allah ta'ala ya gaya mana wannan cikin abin da ya shafi wato قرآني كان ساعة من جاء بالحسنة له عشر أمثالها أي نميتي ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون يعني هو wanda ya zo da kyakkyawan aiki guda ɗaya to za a ba shi cikin kwacin su guda goma ma'ana za a ninka masa kwacin su goma wa man ja'a bi sayyi'ati wanda ko ya zo da mummunan aiki guda ɗaya to shi kuma sai Allah ya ce la yujza ba za a saka masa ba illa misla ha da kwatankwacin wannan guda ɗaya a shi kenan in ye biyu biyu in ye uku uku ba za a ce in ye ɗaya goma alhaki ba in ye biyu ashirin Allah maɗaukaki mai rahama ne a ɓangaren alhaki da haka yake ba ba irin mu bane Allah kuma ta'ala mai rahama ne mai jin ƙirga bayansa ina ma a ce mu a tsakaninmu muna kusanta irin wannan rahama ɗin za ka yi wa ɗan uwanka kyakkyawan zato ko da kai ba ka hangen abin da ke zuciyarsa in ya aikata maka wani kuskure ka kuskure ne ka yafe in ma za ka nemi haƙƙi ka nemi iya wannan haƙƙi ka nemi sauƙinka cewa ne min kaza to ya gani haƙuri ubangijin mu dai halice mu da irin wannan mu'amalar ta muke zama lafiya da dan haka bane da a ce ba haka su bane mu'amala ba inda a ce wato diddigi za a bi laifin da muka yi kowa su kan tuna zuciyarsa kuma an kwakwalo an bi shi da laifin nan an liƙa masa shi masu tsira masu da yawa saboda yawan laifukan da muke aikatawa Allah ƙara mana wato tsayawa akan da'a kuma da cinta mana rahama da tausayin junanmu a banda wannan ayar akwai hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallama wata rana wani mutumi ya zo ga manzo sallallahu alaihi wasallam a sai ya zo da wata naka wata naka abuwa da ita linzaminta ya dawo ta sai ya zo gaban manzo Allah suna sa sai ya mika annabi suna yake hazihi fi sabilillah yace na ba da wannan rakumar don taimakon addinin Allah abin da za a yi na fi sabilillah ga ta annabi suna kuma a lokacin nan sai yace laka biha yawmal qiyamati 700 naqa Allah zai ba ka raƙuma guda 70 saboda wannan guda ɗaya da ka bayar ta alƙiyama sai wannan hadisin ashe akwai wasu hadisan da ma'anarsa cewa idan fi sabilillahi mutum ya bayar ma'ana dan ɗaukaka addini to ladarsa da ɗari bakwai kuma Allah ya so kenin ka sama amma in karka ce ta yau da kullum dan uwanka to da shi da guda goma ɗin wannan yana nuna mana ashe a taimakawa addini don a gina shi a ilmance da kuma rayuwar jama'a yadda addinin duk abin da fi sabilillahi ne in dai ya ji ka'ida da ake fi sabilillahi to taimakon sa ba daga gudu ake fara shi to wannan abin da ka bayar wannan na bayar ne da ke makawa addini to daga ɗari ko ake linka maka ba daga goma ba amma an sadaka da shi almajiri sai ko ne ka ba makocinka dan uwanka ne ka bashi abin da zai ka masa gudanar da gida duk wannan goma goma goma ake ba girman muhimmancin fi sabilillahi a cikin rayuwar addinin mutane Allah mu dace kara da fahimta da kuma dagewa mai don Allah to sun yi magana har yanzu akan abin da ya shafi me ake kallo wajen bambanta wannan lafiya sun ce yana bambanta ne da kuma kafin da shi ma na sa mana alama mu kai daga cikin wannan shiri dukan a nene ba nan ba ne yawwa inda yake cewa wa in amma biha amilaha kasama Allah sabi'atan wahida kashi na 243 nan dai da muka kasance a kashe kashen nan guda uku su mu ji kansu ya ce yashhadu bi hada qawluhu ta'ala abin da ke nuna mana wannan yake shaida ga wannan maganar ta hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine fadin Allah madaukakin cewa man ja'a bi hasanati falahu ashru amsalha wa man ja'a bi sayyi'ati fala yujza illa mithlaha kana wannan mun fara yace wa hadha hukmu wannan hukuncin bin nisbati lis sayyi'a ya kunshi mummunan aiki ne shin ai ganin abin da yake mummunan aiki ai annaha takunu sayyi'atan wahidatan fi makkah wa ghayriha mutum zai samu mummunan aiki guda ɗaya in ya aikata mummunan aiki ɗaya ko a maka ne ko a ba akwai sajin alamai su gani a lokacin aiki hali ko kuma idan mutum ya yi mummunan aiki amma to yana ninka masa wani irin ninki ne shi ne malamin annan su yake cewa ninkin ɗaya ɗin ne bai bi mummunan aiki da sai mutum ya aikata to mummunan aiki ɗaya za a bar sai ci inda ha ta kunu sabi'atan wahidatan fi makkata wa ghairiha wa fi kulli zamanin haka nan a kowane zamani illa fi shahuri kurum sai a watannin da aka haramta yaƙi mun san Allah shuru kurum an saba magana a kansu ko yawwa walakinnaha fi makkata takunu ashadda wa a'zam amma in mutum yayi amsa to fiya cin tsanani abin ne muka fahimta abin da yake nufi ba ninki ne na ajiye ba ninki ne na tsanani ma'ana yudha'afu kaifan da adadin ana ninka wanne ta bangaren kaifiya yadda ake azabar ma'ana azabar sai mai raɗaɗi ake wa mutum idan mutum ya yi laifi a maka ba wai adadin laifin ake ninka masa ba saboda kar mu saba wa wata aya da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin cewa man ja'a bi sayyi'ati la yuzaa mithlaha bai sannan kuma abin da muke amfani da shi da ma mai mutum cewa laifi a baka yana da tsanani ne ne an shine fata Allah ku ji cewa man yuridu fihi bi ilhadin bi zulmin nubihu bi azabin alim wanda a maka shi harami yayi nufin yayi ilhadi ya kirka haddin Allah da zalunci to nubihu za mu tsada masa min azabin alimin azabu ne da dadi malamai suka ce dan ana nufin girman azabar ne ba adadin laifin da anin ta masa na fata mu fahimci wannan yawwa su suke cewa a ulama malamai suna cewa al hasanati was sayyi'at su kyawawan ayyuka da munana su ba afa fi kulli zamanin fadilin yana ninka su a kowanne zamani mai falala da ake nufi ma'ana kamar lokacin azumi lokacin hajji ayyukan alheri ana ninka su da mutumin da ya aikin alheri to munana kuma ana ninka su wajen tsananin azaba ba ta ɓangaren adadi ba sai da gaya mana yawa sai ce ba ku fi kulli zamanin fadilin fi kulli makanin fadilin sai kana a kowane wuri mai daraja mai girma da ɗaukaka lakin lal hasanat sai da su kyawawan ayyuka ba su bil adadi ana ninka su ne da adadi ma'ana goma ɗari bakwai ko ninkin ba ninkin fiye da haka kenan sayyi'atu su ka miyagun ayyuka su ba aku bil kaifi ana ninka su ne da yanayin da mutum ba wato da adadi ba su ba aku bil adadi su da adadi za'i ba su ta'ala saboda kuma Allah madauki da man ja'a bi sayyati lahu ashru amsalha wa man ja'a bi sayyati la yujza mithlaha wannan ya dace da wannan ayar kuma da su yawa sai istibaqi ne na malam Usman rahimahullahu وذكره في دينانه يشي ولهذا الحديث الذي ساقه ولهذا الحديث الذي ساقه المؤلف إن الله يكتبها سيئة واحدة هذا كلمة وأن يأتي وأن آية حديث إن مثل ما كان أكيد في مسلم ممونا أي في قدرة Allah subhanahu wa ta'ala yana ninka masa shi wato a yana sa shi da sakamako ne guda ɗaya da ya aikata Allah maɗauki ya samu dace sannan abin da ya shafi don ƙarshe biyun ƙarshe da magana a kai ita ce abin da ya shafi me ake kallo wajen aninka goma ko a bar goma ko aninka maka ɗari bakwai ko kuma sama da haka don suka ce ina kallon wato kyakkyawan niyya ne da ƙarfin imanin mutum gwargwadon ƙarfin imaninka da kyakkyawan niyyarka gwargwadon yadda ake kalli ya ninka maka ninkin ba ninki ɗinkin ko kuma abin maka shi goma ko abin maka shi ɗari bakwai haka kenan ashe wannan yana nuna duk lokacin da za ka yi aiki to ka yi muraji'ar zuciyarka ka gyara zuciyar ka fuskanci Allah ka niyya mai kyau ka yi don shi kuma imaninka ya zama mai ƙarfi a lokacin da za ka yi to wannan na cikin kawaka a ninnin ka wannan ladan wani zai riƙi cewa shi ɗinki da ma sa'idu layi na damu ganta duka mutanen zamanin nan mu muka fi bukatar a ce muna aikata ayyukan da ake ninka mana ninkin ba ninki da nake saboda mun fi mutanen da suka gabashe mu yawan zunubi haka ne ko ba haka ba wanda ke zunubi fa idan ya zo ran tashin alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala musamman in akwai haƙƙin mutane a kai to ana ɗiban ayyukan nan ne da ninkin ba ninkin nan da ake so da su ka rika biyan haƙƙin mutane fa abin da ya kuma zai zama ba komai a cikin ninkin ba ninkin da ba su da yawa nan da nan abin zai kare kuma sai a ɗaya ko ɗebo alhakin waɗanda sai a loda mutum kuma sai wuta kaga ba magana ta lalace sai kenan yadda muke da yawan zunubai to ya kamata mu mai da hankali wajen yawaita aikin alheri yawa kawo mutane buɗe ayyukan alheri gine-ginen da abin da zai taimaka wa addinin Allah gina masallacin nan gina makarantun nan a rika samun mu a gaba sai ya zama muna rowa da dukiyar mu da Allah madauki ya hore masa ko menene ba da dan ka nan sanin ka maka ba duk inda aka ce ana samun cikin alheri ya zama muna da to wannan shine guzurin da zamu samu don aikin da muka yi muka halaka nan duniya daga mun mutu kuma ba namu ba kawai kuma ga dan kake da shi na duniya kana mutuwa sunan su da magana an ka kuje gun Allah wannan din da ka bayar domin sa ka bayar da wannan domin sa kai aiki alheri ba kai ki ba kake wuta sama wannan kake sama wancan to waɗannan suna nan su Allah zai aje maka kuma abin da ka aje yana ladan na gudana hadisi da Allah sallallahu alaihi wasallam mun sani ko dan adam ya mutu aiki yana yankewa sai abubuwa uku sadaka da gudana gina masallaci gina makaranta da makarantar waɗannan abubuwa duk abin da kuma kawo addinin Allah ilimi duk abin da kake cikin sa wani ɗan uwa yana tambaya ta yau akan wannan suke cewa wai shin an gina masallaci sai ya zama cewa abin da na bayar ni ma na taimaka a wani juzu'i a ginin masallacin nan wannan sun da dari da din nan da ni a cikin ko in aka ce alhaji wani ne ya gina shi kenan ladan din nasa ne ce a'a ai Allah ba haka yake ba tunda dai niyyar ka ita ce ka ce maka a gina masallacin nan to kai da wancan da ya bayar da yawa shi ya yi masa abin da ya bayar a ninka masa ninkin da ninkin abin da ya bayar kai ma a ninka masa ninkin da ninkin abin da ka bayar haka komai kasar abin da muka muke da shi sai mu rena shi bayar a taimaka wa addinin Allah da haka ne ake samun ajiyar abin da mana amfani a wancan kwanaki masu zuwa Allah mu ɗauki kamu dace abin da ƙarshe za mu tattauna shine mala'iku masu rubuta ayyukan mutum shin suna rubuta almubah menene almubahi mubahi shine abin da yake halal ne ba zunubi ba lada ko shine mubahi ko ko suna rubuta iya abin da yake akwai lada ne ko alhaki to malamai suka tattauna akan wannan wasu suka ce a'a ba sa rubutawa abin da yake akwai lada ko akwai alhaki in abu aka ce mubahi ne yayi misalin mubahi kamar ka ci abinci mubahi ne yawa alhaki baya mubahi ne misali wannan ba wani zance ana da lada ko ba da lada kai shin ana rubuta maka wani abu in aikata mubahi ba rubuta maka wani abu wasu malamai suka ce ba a rubutawa ana rubutawa musamman in ka da shi ibnu kasir daraja wannan yake wannan ita ce da masu karfi da Allah madaukaki ya ce ma yantizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid duk mutum ya furuci shi baya fito ba haka kawai ya tafi kowace irin magana ce akwai abin da za a rubuta maka yau ma'ana ana rubuta shi zan ce ana rubuta shi sawa'un lada akan da ba lada shi ne wani kamar da Allah madaukaki ya fita cikin alqur'ani da fata fahimci wannan amma wannan abin da kan aikata kake da lada akan to za a rubuta shi inda kake da alhaki akai za a rubuta shi suna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ha mala'iku guda biyu na na wannan Allah shi ya san wane ne zai rubuta eh ta iya cewa shi ka aikata abin da yake shi hududi shar'i da ke rubuta da rubuta cikin cewa ba laifi ka aikata ba yawa domin wancan littafin da in na laifi ne za a zo a nuna maka shi ran cikin alkiyama ka fama hujja da shi akan abin da kake kamarar shi haka idan aikata mubali aka tashi a ciki kamar da an tashi a matsayin laifi da ku ba laifi ne yawa in ka tashi shi a jikin lada matukar abin da za a ci a wannan abin da ka umarce ka kai sai a rubuta maka da abin da yake da lada in ba ka bude Allahu a'lam Allah shi ne wannan mala'ika ne zai rubuta shi ban sani ba Allah subhanahu ta'ala ya sa dace abin da muka sani dai shine a in mutum ya aikata abu Allah madaukaki da ta sakamako a kai ومن يعمل ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره haka ta Allah maɗauki da mu ikon aikin alheri har zuwa ƙarshen rayuwarmu duk abin da yake mummuna ne kuma Allah ya nisanta mu daga gare shi amana na'am na'am eh wasu malamai sun faɗi sun faɗi wannan eh ibn atib eh ne rubutu a makashi a kansa yawa kawa wasu malamai suna cewa sunan mala'iku ne ɗaya raqibu da atibu eh ba a bakin mala'ika insha Allah wata ran zamu zo mu tattauna akan abin da shafi al-iman bil mala'ika bayanin sunayen mala'iku da kuma aikin da aka dora musu da kuma waɗanne ne ya inganta cewa ana ambata mala'iku da ne ba ambata yana nan a cikin alamu suna insha Allah zamu zo الله سبحانه وتعالى يتمكنه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara tabbatar da wannan ƙasar samu lafiya abubuwa da muke ji dinnan suna aukuwa muna ƙara roƙon Allah kuma ina kira ga 'yan uwana musulmi da Allah mu dungu yadda muke roƙon Allah in mun shiga cikin matsala in ka rasa wata haja ta ka kake bukata a wurin Allah hankalin ka ya tashi to mu damu da wannan halin da yake ciki mu rika roƙon Allah madaukaki ya yaye shi ba ma ba nan da suke yawan tashi nan da can a ƙasar nan Allah da kasar da su wanda duk yake da hannu a ciki ta da irin wannan abu mu mun tabbata harka ce ta addini ba ma'ana ba da sunan musulunci musulunci ce da wannan ba yawa wanda biye ce da hannu sawa'un mai zancen musulunci ne ba mai zancen musulunci da Allah ya kona shi kuma mutane su fahimci gaskiyar abun kuma Allah ya sa a kama mai yin wannan abu a yi masa hukunci Allah madauki ya kuma da mu zauna lafiya kuma mu samu damar da mu bauta masa da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullahi